الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau muna laraba daren alhamis wanda yake sha biyu ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda ya dace da sha biyu ga watan uku hijirar miladiya 2025 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma in ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tara ne ko ƙaran ma haka ne cikin wannan sura mai albarka suratu taha muna cikin bayani akan tajiya lokaci cin mana yau malam zai maimaita ayan daga nan sai mu ci gaba insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka na hiya'us sunna da kyau na unguwa ta fantami a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya kafin haka akwai 'yan tambayoyi a takaice wani ya tambaya ne dangane da a mishi bayanin bambanci tsakanin tauhidi da kuma fikihu wannan ai makaranta za a ji a zauna bambancin tauhidi da kuma fikihu amma cikin sakan tauhidi shine duk ilimin da ke da alaka da kaɗaita ubangiji a takaice kenan takaita ubangiji da halittu cewa Allah shi halicci kowa da komai duk abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke tsakaninsu da abin da muka ji labari da wanda ba mu ji ba duk wani abu Allah ne kawai ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun har ma abin da kai Allah ne ya halicci abu wannan kenan shi kuma fikihu ilimi ne da ke da alaka da ainihin hukunce hukunce na shari'a ina fata an gane sallah azumi zakka hajji aure kasuwanci ina fata an gane to ilimin da ke tattauna wannan matsalolin shi ake to fikin wannan a takaice shine amsar da zan bashi insha Allah sai wannan mai tambaya yana cewa yana so a mishi bayani dangane da waɗanda suke zuwa sayan kaya a shago a to aiko su aka yi ko ya zama wani mai gidan shi ne aiko shi ko kuma na hukuma ne na gwamnati sai a wajen rasit din ya ce a rubuta mishi in dubu goma ne a sa sha biyu shi ma ya dan kara nashi don ya amfana gila mai gidan nashi marowaci ne wanda ya aiko shi in gwamnati ne kuma da amma haka aka saba a ko kuma ya ce a bashi invoice din empty shi zai je rubuta da kanshi ta ya matsayin wannan abu ya halatta Allah bakar ya halatta to gaskiya amsa shine bai halatta ba saboda abin da zai rashin gaskiya ne ai Allah kuma ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniyan juna akan aikin da'a da tsoron Allah kar ku taimaki juna akan aikin sabo da kuma abin da ke haddasa kiyayya da gaba gaskiya bai halatta ba kamata a cikin hikima ka mishi bayani ka ce saboda alfarman wata ramadana yawwa annabi ya ce a rage sabo a takaicen takaitawa da gaskiya bai halatta ba shi kuma ji tsoron Allah ya bar wannan abu don haka aka system din namu haka yake shi yasa ake cikin wahala komai an gina shi akan ƙarya alayya halin da wannan haramun ne illa iyaka in haka din aka aike shi shi ya je so da kuɗin shi ke zama shi kuma ya sayarwa gwamnatin ina fata an gane amma a bashi kuɗi ya je ya so kuma ya wannan abun ba daidai bane ba sai dai ce ku bari zan na so muku kaga wannan ya zama kasuwanci kenan ya saro ne ya sayar wannan ya halatta amma matukar an baka kuɗin shi kenan yanzu ba naka bane ba yanda aka sai haka zaka ainihin sayar musu sai dai kuɗin wahalan da kai kuma ka ce a biya ka Allah ya sa mu dace sai wannan kuma yana tambaya wai me a mishi bayanin dalilin da yasa aka saukar da suratul tauba ba bismillah haka Allah ya ga dama haka Allah ga dama saukar da kayan shi sai ka mana bayani me dalilin da yasa aka saukar da sauran surar da bismillah an gane ku babu wani abu duk abin da malamai suka tattauna duka ijtihadi ne babu nasi karara annabi bai faɗi dalili ba shi kuma qur'ani a tawakkuf ne abinda annabi ya ce sahabbai su rubuta shi suke rubutawa ko duk waɗe ba su ƙara ba ina fata an gane shi yasa lokacin da sayyidina abubakar ya zama khalifa allah ƙara masa yarda sai aka je yaƙi aka kashe aran momi har guda saba'in hafizan ƙur'ani sayyidina umar ya ce to fa akwai matsala in aka ci gaba da kashe aran momin nan kan ƙur'ani zai samu matsala ya kamata a tattara ƙur'anin wuri ɗaya a matsayin mushaf dan da babu shi a dunkule a buɗe sai dai yana cikin kwakwalen mutane da kirazan hafizai da kuma wani yana da sura kaza wani yana da sura kaza wani yana da sura kaza amma a tare wuri daya in dai ba kwakwalwar mutane da zuciyarsu ba babu shi sai na abaka da ce shi ba zai yi ba ce ba zai abin da annabi bai yi ba shi da kanshi ya ce sai na umar bai kushe ba yana bani shawara ni kuma yana ta addu'a har sai da Allah ya nuna min magana umar ita ce daidai shi yasa sahabbai suka ijima'i kaf din su akan a tara qur'ani guda babu sahabi ɗaya da ya ce bai yadda ba shi yasa zama ijima'i ne na sahabbai ijima'in sahabbai kuma addini ne ina fata an gane ka ijima'in abubakar da umar da usman da alima addini ne so hudun nan su yi ijima'i kan abu idan ka bi su har aljanna kuna tare insha Allah balla ce sahabbai gaba daya to da aka zo za a tattara qur'ani akwai ayoyi guda biyu na karshen suratul tauba laqad ja'akum zuwa karshe sai zanto an neme shi a wurin kowa an rasa akwai hafizai sun haddace suratul tauba amma wake ne ita a rubuce babu kuma saboda amana fa na ilimi wajen kai aran ma ne ba za ce je ka rubuta ba a sai dai a kawo takardar da haka aka rubuta a lokacin annabi ba a son haddanka ana son rubutacciya wanda annabi sa aka rubuta yana faɗa suna rubutawa kuma sai an samu mutum biyu kafin a karba idan ka kawo suratul baqara gashi ina da ita tun lokacin annabi na rubuta sai a ce to wa yake da irin ta mu gani in kai kaɗai ne ba za mu karɓa ba haka ko suratul kausar in na haɗina kalkausar sai an samu shaidu daga biyu abin da ya sama ko da wani hafizi ya ce eh fa haka ne a kawo mana ita a rubuci shi ma ciyaman ɗin kwamitin zai dubi ne sabit shi ma hafizin ƙur'ani ne da abubakar da umar ɗin duk hafizai ne amma he sun ganta a rubuce wanda annabi ya san rubutu da aka nemi karshen suratul tauba aka rasa a wajen sahabi da aka same ta ko ba shi da shaida shi shi kadai ne ba a samu wanda yake da ita ba to kusa abin da ya faru sai aka karba me yasa aka karba saboda hadisi ne ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam annabi ba shi shi tsakanin shi da wani bayhude mun karanta wurin abu dawud sai wannan bayhudan annabi ya biya shi bashin sai zo ce annabi bai biya shi ba ya tada rikici to ƙarshe sai sai ba yahudan ya ce annabi ya kawo shaida sau da ya san su biyu suka yi abin babu shaida a ga sharrin yahudawa wannan sahabin kawai sai ya tashi ya ce shi shi ne shaida annabi a gaban shi aka yi ya ce a gabana aka yi annabi ya biya ka ni ne shaida bai yahude kuma bai da shaidan da zai karyata wannan aka ce a to annabi yana da shaida kai baka da shi shi kenan annabi ya biya ka bayan an watsa annabi ya kira shi kai baka wurin baya aka yi ya ce haba ya rasulullahi muka gaskata ka akan labarin sama sai kan wani mai yahudi alaihi salatu wassalam ya ce na rantse da allah na san ka biya shi to shine sai annabi ya ce shaidan wane ya nuna shi shaidan shi shi kadai shaidan mutum biyu ne har tashin kiyama to auren shi kuma aka samu abu in ba Allah ba zai shirya wannan to a takaice dai suratu tauba an saukar da ita haka annabi yace a rubuta ba bismillah malamai sun yi maganganu da yawa ba zan kawo ba saboda ba hadisi bane ba ɗaya daga cikin maganan malamai saboda suran an buɗe ta nema da bara'a bara'atun min Allah wa rasuli ba mutunci tsakaninmu da kafirai ina maganan bismillah kuma kawai yaƙi ne ko ku bi Allah ko a yaƙi sau da yadda suke sahabbai rashin mutunci a makka to saƙo ne zuwa ga ƙurashawa ta ka ce irin wannan wasiƙan ba ta ba buƙatar bismillah amma duk maganganu ijtihadin malamai ne amma me yasa aka yi annabi faɗa ba Allah ne ga dama qur'anin shi ya zama akwai surar da bata da bismillah kuma abun ma abun sha'awa haka ne a ran ma sai ta zama ita kadai bata da bismillah ran ta dade ita kadai wallahu ta'ala ala wa alam wannan tambaya ne wanda yana alaka da wasu kungiyoyi ba na samun sa irin wannan abin yawa duk abin da zai taɓa wata kungiya da kungiya dun da sunna ba ba su ana tambaya a kai shi wanda ka same ni fasinali na ma bayani a kai yana magana cikin suratul kafi a inda Allah ya magana kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada cewa Allah ya ce inda a ce tekun duniya gaba ɗaya zai zama tawada a dinga rubuta kalmomin Allah da su da tekun ya ƙare kalmomin Allah ba su ƙare ba ko da za a ƙaro wani tekun irin wannan zai sace ƙarewa to waɗanne kalmomin Allah ake nufi ai saboda yawan su ne ma yasa ba a san su ba Qur'ani gaba ɗayan shi kalmomin Allah ne kuma ɗaya ne a cikin tiriliyon na kalmomin Allah an gane ko lawal mahfuz gaba ɗaya kalmomin Allah ne a ciki kalmomin da Allah ya da annabawa wanda yake da mala'iku da duka kalmomin Allah ne halittar samai da kasai duk da abin da ke cikinsu kalmomin Allah ne wasu kalmomin kuma ba a san su ba ke sa ce ba za a iya rubuta kalmomin Allah ba subhanahu wa ta'ala a takaice dai shine ma'anan wannan ayar wancan tambayan da kai kuma tana alaka da wata kungiya ne na ahlus sunna ka same ni na ma bayani akai wannan ba abin ne da shafi al'umma ko shafi addini ba mu kullum haɗin kai muke so wallahu ta'ala ala wa alam sai wata bayar Allah ta aiko da naira dubu ɗaya a sa asusun marayu a mata addu'a kan iyayenta da yayanta ko ina ga waye zan bawa ne malam ku bawa oh ga ciya ya zo gashi Allahumma amin insha Allah za mu shiga kai tsaye kamar yadda muka faɗa jiya na so a ce ciya yana nan mutane sun buƙaci account number na shi wannan kwamitin marayu amma muna ba da shawara 'yan agaji kuma su dinga zagawa kusan suna neman taimako tunda ramadan din ya fara nisa madala cikin masallaci wani zai zaga kare wuce mutum daya kuma kare bi gaban masu kyamara malam za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah mai Allah ya ci wa ayata sha hudu muka tsaya ko na'am
bismillahir rahmanir rahim إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آية باين تلك إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نعم جيم كرنت وانا آية وبنجي سبحانه وتعالى yace innani ana Allah lalle ni ne Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa ana ba abun bauta bisa ga cancanta sai ni wa qimis fa'buduni dan haka ka bauta mini wa qimis salata li dhikri ka tsaye da sallah dan ambatuna jiya mun tattauna dan su masail da ke alaka da sallah ko abu ɗaya da ya rage na so mu karisa jiya shine idan mutum bai yi sallah ba sai zamto lokacinta ya fita to zai fara yin ta ne kafin yayi wacce ake ciki ko kuma zai wannan ne sannan yayi wannan kun gane tambayar alal misali kai ne baka yi sallar isha ba har asuba ta yi ka zo sallah asuba sai ka tuna za ka fara asuban ne kafin kai isha ko kuma za ka iya yin sai ka yi isha dole kafin kai asuba malami sun tattauna wannan matsalar masaban imam malik ibn anas da kuma imam allais ibn sa'ad da sufyan thauri da ainihin imam abu hanifa do allah musu rahama suka ce wajibi ne sai ka fara sallan da ake bin ka kafin kai sallan wannan lokacin matukar sallan ba su wuce salloli guda biyar ba amma ana bin ka sallah guda biyar saboda kai ne sarkin ganganci ana bin ka a zahar al'asar magariba isha asuba to babu laifi ka fara yin wannan sannan ka zo kai waɗannan guda biyar amma in dai ƙasa da haka ne to baya halatta ko da wannan ɗin ita ma lokacin da zai fita ko da kafin ka gama asuba ɗin kafin ka gama waɗannan kai asuba rana za ta fito wajibi sai ka fara yin su saboda tartibi na a jere su wannan shine masaban waɗannan bayin Allah guda hudu imam ash-shafi'i duk da abu hanifa shi kaɗai yake da ra'ayin a cikin su hudun cewar in dai wannan lokacin da zai fita a to ka fara yin ta amma su waɗancan suka ce ko lokacin da zai fita dole ya ka biya sannan kai wacce ake ciki imamu shafi allah mai sharhama shi kuma ya ce a'a babu laifi ka yi wannan sannan kai wacce ake bi ya ce idan lokaci zai fita ko in za ka rasa sallan jami'i kun gano na abin da kyau abu malik ya kawo wannan matsalolin a cikin saufikihu sunna ina cina wata ran wannan matsala inda na fara saninta a wajen wani daga cikin malaman shek abdurrahman ibrahim muna tafiya daga makka za mu je madina sai muka tsaya za mu yi sallan isha ba mu yi magariba ba ya zama mutum masallacin an fara sallan isha sai ce mu shiga mu bi jami'in isha in an gama mu zo mu yi magariba na ce a shakai ba a wannan ce ana yi in mun sallah sai mu tattauna an gane ko da muka zo kuma muna tattaunawa ya bani references karshe muka zo muna bincike na gano mashaban shafi'iya ke da wannan ra'ayi ina fata an gane to anan shine idan har lokaci zai fita ni ma na fi bada fatawan kai wannan sallar sannan karama wacce ake bin ka amma in lokaci ba zai fita ba wajibi ne ka fara yin wacce ake bi kafin ka ainihin wannan sai imamuna malik suna ganin fa ko kana cikin sallah sai ka tina ana bi na sallah ta wannan ta baci dole sai ka biya sannan kai wannan shine mazhabar mu ta malikiya to a takaice dai in ka hada mazhabobin gaba daya natijan da zaka fita da shi wanda da shi muke fatawa matsayin mu na ɗaliban ilimi in lokacin wannan zai fita to ka fara yin ta in kuma lokacin ta ba zai fita ba ka fara biyan wacce ake bin ka ko ɗaya ne ko biyu ne ko hudu ne sannan ka zo ka yi wannan wacce ake cikin lokacin ta yana fata an gane wannan shine karin bayani Allah ta'ala ya sa mu dace me Allah ya ce
inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ce inna sa'ata lalle tashin kiyama atiyatun mai zuwa ce sai ya kawo ta da ismul fa'il ya ce atiyatun mai zuwa ce bai ce ba za ta zo akwai bambanci tsakanin za ta zo da kuma mai zuwa ce kun san bambancin su idan aka ismul fa'il to ya zamo karfin shi ya fi na aiki misali a ce wane yana kyauta da kuma wane mai kyauta ne wanne fi ƙarfi mai kyauta ne ya zama kyautar siffan shi ne ina fata an gane to shi ne la'atiyatu mai zuwa ce wato zuwan ya zama siffanta ne ma ba makawa kawai sai ta zo amma idan mai zuwa ce za ta iya fasawa kenan shi yasa a wajen mutuwa Allah sai ce kullu nafsin za'iqatul maut bai ce ba ta tazuqul maut sai ce za'iqatu mai ɗanɗana ce ba wai za ta ɗanɗana ba ina fata an gane shine inna sa'ata tabbas tashin kiyama la'atiyatun mai zuwa ce babu makawa babu shakka Allah ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur tabbas kiyama za ta zo kuma tabbas Allah zai tashi waɗanda suke cikin ainihin kaburbura sai Allah ce akadu ukhfiha saura kaɗan in ɓoye ilimin ta nima aurena in ji Allah yanda Allah ke ɓoye ilimin tashin kiyama ya ce a kadu ukfiha saura kaɗan ni kaina na ɓoyewa kaina iliminta saboda tsaban yadda yake ɓoyewa kisa duk inda aka tambayi annabi wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yace me qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta kwatsam kawai take zuwa sai ce yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha wal inna ma ilmuha indallah walakinna aktsara nas la ya'lamun ilimin ta yana wurin Allah shi kadai mafi yawan mutane ba su sani ba yasa ce qul inna ma ilmuha indallah kisa ce yas'aluka an-nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha inda rabbi ko inda Allah ko wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba a wani guri ce ma jirka la'alla sa'ata qarib ba wanda ya san tashin kiyama shi yasa malaika jibrilu da ya zo ya tambayi annabi alaihi salatu wasalam cikin hadisin jibril ya ce mata sa'a yaushe za a tashi kiyama mai annabi ya ce da shi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mai tambayan bai fi mai tambaya sani ba bi ma'ana ni da kai duk ba mu sani ba shine ma'anan magana ba wai cewa duk ilimin mu ɗaya ba na ni da kai duk ba mu sani ba shine abin da annabi yake nufi idan balarabe ya ce da kai mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili bi ma'ana da mai tambayan da wanda aka tambaya ba wanda ya sani shine ma'anan magana to sai ya ce annabi ya ce da jibrilu kai da ka tambaya ba ka sani ba ni ma da ake tambaya na ban sani ba Allah sai ya ce akadu ukhfiha ni kaina saura kaɗan na ɓoye wa ainihin kaina iliminta wasu malamai suka ce a kadu ɗin ana nufin uridu ukfiha suka ce domin kada yakan zo da lafazin da ma'anan uridu imamul qurtubi har ya kawo magana imamul ambari wanda ya kafa hujja da wani baiti ya ce kadat wa kittu wa tilka khairu iradatin ya ce kadat ai aradat ina fata an gane bi mana ta yi nufi ya ce wa kittu ni ma na yi nufi yana magana akan bebin shi ne can wasu laraban jahiliya an gane ko a takaice dama shi larabci wani abun mamaki game da larabci fa shi in aka yi jayayya akan wata kalma sai a koma zamanin jahiliya mai aka ce saboda su ne masu yaran sai a ce ai wani mai waka ga abin da ya ci an gane ko to sai aka fi hujja na maganin shi sai ce kadat wa kittu وتلك خير إرادة لو آدم اللهو السبابة ما مضى أتكيتي دي الله يتي ني كينا ناي نفين نقوي وكينا إلي من تاشن قيامة لتجزى كل نفس دان أساكا وكوة ري بما تسعى دا أبن دا تأيكتا duk abin da mutum ya aikata ko da ƙwayan zarra ne zai same shi fa in khairan in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun ba abin da za ka aikata wanda ba za ka gan shi ba ranar gobe kiyama shine litujiza kullu nafsin dan a saka wa kowace rai bima tas'a da abin da ta aikata ke saka da mutum ya dauka cewa wa duk abin da yake anan Allah ba zai tambaye shi ba wallahi sai an yi bayani filla filla daki daki mulkin da kai sai ka yi bayani shugabancin da kai sai ka yi bayani iyalanka ma sai an tambaye ka yayi kai kaza yayi kai kaza maganganun da kai komai an rubuta malafi zumin qawlin illa ladayhi raqibun atidun ba kalmar da zaka furta face raqibu atidu yana wurin raqibu atidu fa malaika guda ɗaya ne ba malaiku ne guda biyu ba raqibun atidun din sunan mutum ɗaya ne su biyu ne amma duk sunan su iri ɗaya raqibun atid a hannun hagu raqibun atid a hannun dama dama da hagu duk sunan su guda ɗaya ne wasu na ɗauka raqibu daban atidu daban a raqibun atid inda ɗaya ne sa ce raqibun wa atidun ina fata an gane duk malaman tafsiri ba su da sabani raqibun atidin suna ɗaya ne duk su biyun sunan su guda ɗaya ne to duk abin da zaka furta sai sun rubuta ba lafazin da zaka in ka kai shiru ba kai magana ba to ba sa nan in zaka ce tak sai suna wurin duk abin da ka faɗa sun rubuta kuma saboda wani rahama na Allah fa idan ka faɗi alkhairi ko ka aikata alkhairi shi wannan raƙibin atin na dama shine shugaba kawai sai rubuta idan kai aikin sako shi na hagu shine mai rubutawa amma sai ya nemi izini ya ce in rubuta ina fata an gane saboda shi Allah ba so yake a kama ka da laifi ba Allah so yake ka tuba sai ya ce dan ba shi mintuna ko zai istighfari shi yasa ake so kai wace istighfari akwai abin da kai baka ma san kai ba kana yi sai a goge shi annabi ya ce in ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi duk laifin da kai an gafarta maka duk kaba'ir zunubi da kai an gafarta maka kalma guda ɗaya tak inji annabi alaihi salatu wassalam sakan nawa zaka yi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kana faɗan wannan duk laifukan da kai sai a ce to agoge shi yasa sai ya nemi izini kafin ya rubuta Allah ce da za a tashi kiyama ne litujza kullu nafsin بما تسعى سي الله يجيني فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها wanda bai imani da tashin kiyama ba wattaba hawahu ya bi ainihin son zuciyar shi fala yasuddannaka anha kare karkatar da kai gabanin tashin kiyama kar ya rude ka kai ma ka dauka tashin kiyaman ba gaske bane ba tashin kiyaman gaskiya ce yasa Allah ce i'lamu anna Allah yuhyil ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun ku sani mun muke raya kasa bayan ta mutu yanda ake ruwa ciyayi su tsiro to haka tashin kiyama yake duk wanda ya mutu sai ya taso da an yi busa kowa sai ya mutu ba mutum ɗaya da zai rage ba wata rai mai numfashi face ta mutu mutane ne ko aljanu da dabbobi kaf za a mutu duk abin da ke ban ƙasa ana busa kahon da shi kenan shi kuma ya sa a baki kullum jira yake a bashi izini yana ta hararan kowa Allah Allah yake a bashi izini Allah kuma ya ce mishi saurara ba yanzu ba annabi ce kahon yana bakin shi yana jira kawai a ce ya hura to sai Allah ce sai a sake busa na biyu kuma sai kowa ya taso to yadda za a yi busa ku taso Allah sai kwatanta shi da yadda ake ruwan sama ciyayin da suka mutu gaba ɗaya su taso yasa Allah ce wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan Allah shi tsiro da ku daga cikin ƙasa saboda annabi Adam daga ƙasa aka halicce shi sai ce thumma yu'idukum fiha sannan ku mutu a ƙara mai da ku cikin ƙasa wa yukhrijukum ikhraja ya sake fidda ku kuma a karo na biyu kuma duk ta inda ka mutu sai Allah ya tashe ka ka mutu a cikin ruwa kifi ya haɗiye ka ko a ƙona ka ko ka zama toka sai ka tashi yasa hadisi cikin sahih bukhari annabi ya bada labarin wani daga cikin banu isra'il annabi yake cewa alaihi salatu wasalam shi baya aikin alkhairi kullum sabon Allah yake amma kuma ya san Allah gaskiya ne ya sani a taura an faɗi lalle akwai Allah akwai mutuwa akwai hisabi akwai wuta da aljanna sai tara 'ya'yan shi manya to ni fa in na mutu ga wasiya ku kona ni na zama kaman toka ku rumurmusa ku je ku watsa cikin teku shi ke nan Allah ba zai kama ni ba ya gama wayan shi annabi ya ce 'ya'yan shi suka zartar da wasiya da ya mutu suka kona shi suka rumurmusa suka je suka watsa cikin teku da watsawan da shiga cikin teku Allah har hada shi ya ce kun da kun faikunu sai ga sha tashi mala'iku suka tambaye shi Allah ce a tambaye ka me yasa kai wannan abun yace saboda tsabin tsoron Allah yace ban kyauta bane ba na sa in na shiga hannu to ba wanda zai kwace ni to sai Allah yace da shi a gaya mishi na gafarta masa saboda tsananin tsoro na sai sa Allah ce wa rahamati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci komai yasa ka daina kuntata rahaman Allah ka ɗauka kowa ɗan wuce ne kawai daga kai sai 'yan ƙungiyarka ina fata an gane waɗanda suke binka a kan san zuciyanka wallahi wanda ba ka tsammani sai riga ka shiga aljanna wanda ba ka tsammani wallahi tallahi sai zo ya wuce akaramakallah sai kun zo a duniya kana ɗaukar ɗan wuce ne sada akwai wani sirri tsakanin shi da allah kai baka sani ba shi bawa tsakanin bawa da allah ba a shiga an gane ko ba a shiga tsakanin bawa da Allah saboda haka Allah ta'ala ya ce to duk wanda bai imani da tashin kiyama ba ya bi son zuciyan shi kare karkatar da kai fatar da sai ka halaka isa mai baiti ya ce wala tashabil arda fatar da ma'arradi kar ka bi halakakke ka halaka tare da halakakku kar kai abokantaka da wanda ya halaka dan sai ya halakar da kai saboda adawal jalidi ilal balidi sari'atun kaljamri yi zo firna ma da fayi kumadu a cikin wani baiti na mai ta'alimin muta'allim ya ce wai idan aka ɗauko toka aka haɗa shi da garwashin wuta shin tokan ne zai koma garwashi ko garwashi ne zai koma toka garwashin wuta ne toka ba zai taɓa koma garwashin wuta ba sai ce to saboda garwashin wuta toka ke saurin rinjaye shi to haka nan mai imani in ya zauna cikin marasa imani za su yi saurin lalata shi to ka nisance su kana musu nasiha daga nesa nesa an gane ko kana kuma bi da addu'a bisa alaysa alayka hudahum walakin la yahdi man yashau sai Allah ya ce
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الله سبحانه وتعالى باين يقام قيا النبي موسى وأن وأزن ما سرات زوجيا النبي موسى أنا سورارا sai Allah ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene ke hannunka ya ka annabi Musa ta abin da zan tambaye ku anan ina matar da yaron ko suke dan ya ce ku dan jira ni ina zuwa ya ji an shiga wani sabon fim episode kala kala ina matar kuma gashi cikin dare suna jira a kawo su tasu ji dumi shi yasa malamai suka ce annabi Musa ya tafi neman hasken wuta sai dawo da hasken imani ina fata an gane ya tafi neman hasken wuta ya dawo da hasken imani ya tafi neman annaru sai dawo da annuru Allah kenan ta bisa irin wannan ka'idan Allah shi ya san yadda ya su duk yadda suke a gumba abin da zai same su ka ɗauki hajara da annabi ibrahim a lokacin da ta haifi annabi ismail yana jariri sannan kuma ya shekara sama da ɗari bai samu ɗa ba sai Allah ce to ka ɗauki wannan matar da ɗanyen jego da ɗanyen jaririn nan ka kai su cikin duwatsun maka ka ajiye su kai kuma ka bar wajen ka tafi yadda aka mishi wahayi ne yanka wannan yaron haka aka mishi wahayin wannan ya ɗauko ta tun daga falastin har suka zo makka a nan inda ka'aba yake ya ajiye ta da ya kawo ta ya ajiye ta da annabi ismail ɗan jariri sai juya kama hanya ya tafi ta ce kai kuma ina za ka je yan shiru bai bata amsa ba ya ma kasa gowa saboda damuwa to matar annabi ne sai ta ce ubangijinka ne ce ka kawo mu nan ka ajiye mu sai ya ce kwarai kuwa ta ce je ka ba zai cutar da mu ba ka ji masu imani ko a ƙarshe mai faru sai ga shi yaro na kuka na jin kishirwa sai ga shi har tashin duniya kowa na shan wannan ruwa dalilin samun ruwan zamzam kenan dalilin kawo ta babu ruwa a wajen kwata-kwata sai duwatsu babu mutane kuma agun dalilin fara zaman mutane agun kenan masu wucewa yan kasuwa suka ga kuma ga ruwa anan sai aka fara tsayawa ana yada zango agun a huta a sha ruwa a yi guziri a yi wanka a yi wane ne duk wanda ya zo da cetufa da sharaɗi wannan ruwan namu ne ka ɗiba ka sha kai duk abin da za ka yi ka yi guziri da shi a cikin salga ka yi wanka ka yi wanki amma kar kai kile mai rijiyar nan taka ce sai ya ce na yadda to lokacin da kuma akwai tsare amana ko kafiri kai alkawari da shi wallahi ba zai ci amanan ka ba ko kafiri to kaga yanda ya faru da hajara da annabi isma'il to haka zai faru da mata annabi musa duk abin da ake shi yana can allah zai sa mata nitsuwa mala'iku kuma suna ba su kariya ba abin da zai taba su to sai ya ce wa ma tilka bi minika ya musa bayan an gama mishi wa'azi an gaya masa inda ni an allahu an bashi tauhidi da wane ne zaka ce me kuma ke hannunka wa ma tilka bi yaminik me ke hannun daman ka nan me kake rike da shi Allah bai san abin da ke hannun daman shi bane to shi annabi Musa sai ba da wata amsa bari ku ji yace qala hiya asaya yace ita ce dai wannan saddantawa shine fassarar shi ita ce dai wannan saddantawa me yasa faɗi haka saboda Allah ya san me ke hannun shi ke sa bai ce sanda na bane sai ce ita ce dai wannan sandar amsar kamar mai tambayan ya san miki hannun shi kenan yanzu ka ce miki hannun ka ce wannan abun ne dai wanda ka sani an gane ko in ya ce mishi ai kaza ce kamar bai sani ba kenan ya ce ita ce dai wannan iya asaya amsan farko kenan to a ka'ida a shi kenan ya gama ba da amsa amma ya gane ba wannan ake tambayin shi ba sai ce atawakkau alaiha ina dogaro da ita wa hushbiha ala ganami ina kuma karkaɗo wa dabbobi na da nake kiwo ciyawa daga bishiya sai ya rike kwagirin ya kama reshe in ya girgiza sai ganye ya ta zubowa sai ce wali ya fi hama are ba ukura ina da kuma waɗansu buƙatun mana daban a cikin dai wannan sanda kaga tambayan da aka mishi ya ba da amsoshi da yawa saboda me saboda ilimi ya san ba sandan ake so a sani ba me yake da sandan ake so a sani kisa aka ce ya halatta in aka maka tambaya a cikin ba da amsa ka yi ƙarin bayani shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin littattafan sunan aka tambayi annabi aka ce dangane da ruwan teku fil bahari ruwan teku ka san gashi da tas na gishiri za a yi alaula da shi ko za a yi kaza ya ce huwa tuhuru ma'u ruwan teku ruwa ne mai tsarki a iya abin da aka tambaya annabi kenan amma zai ce alhillu mai ta tuhu mushen cikin shi kuma halal ne a ci kaga bai cikin abin da aka tambaye shi ina fata an gane shi na abin da annabi musa ya nan ya ce hiya asaya ita ce dai wannan sandar tawa a tawakkau alaiha ina dogaro da ita a wajen tafiya ko in na gaji akwai sandan da ake zama a kanta ba sarakuna da manya suna da ita sai ga an dan ware an ta kuma wani dan karamin dakali haka an zauna sai ce wa ahushu biha ala ganami daga cikin amfanin kuma wannan sandan ina karkado wa ainihin dabbobi na ganye dan su ci wule fi ha ma'aribu ukura sannan ina da wata bukata kuma ta daban dangane da wannan sandan akan wannan ayin fa malamai da suka rubuta littattafai akan sanda akan wannan ayin kadai malaman adabin larabci sai malamai littafi falalan sanda fa'idan sanda ina makiyaya kun ji falalan sanda ko suka dinga rubuce-rubuce na daga cikin shi yasa malamai suka ci na daga cikin fa'idan sanda kana kare kanka daga abokan gaba da ita haka ne ko ba haka ba sannan kuma tana taimaka maka wajen kashe wani mugun abu sannan kana dogaro da ita in ka gaji ko kuma kana dogaro da ita in ka tsufa haka ne ko ba haka ba ke sa ni mai baita ke takar kuntu amshi ala rijilaini mutamidan fasirtu amshi ala al-ukhra ala al-khashabi yace da ina tafiya akan kafafuna guda biyu saboda ina da ainihin karfi yace daga baya kuma na koma ina dogara sanda saboda shekaru sun ja to shi sana daga cikin fa'idan sanda ana rike ta a lokacin hudumin juma'a ina fata an gane saboda wannan wannan matsalar waɗansu malamai sai su ce bidi'a ne rike sanda lokacin hudu ba an tashi an ga dattawa suna yi ayyuhan nasu da sandan shi ba bidi'a ba ne ba kubanci wannan abin da kyau a mashaba na malikiya da shafi'iya da ainihin hanabila rike sanda sunna ne a sallah imamu malik imamu shafi'i imam ainihin ahmad ibn hanbal wanda ya haddace hadisi miliyan daya imam ahmad hadisi miliyan ya haddace ta kai hadisi nawa ka haddace kun gano wannan abin da kyau masaban abu hanifa ne suka ce a ba a rike sanda sai da in limamin tsoho ne akwai bukata jingina da wani abu to imamun nawawi a cikin almanjimu wa sharhul muhazzab da ya kawo hadisin hakan wanda ya ce ya ga annabi ya dogara akan sanda yana hudu ba ya ce muttaki'an ala qausin aw asan fa hamidallah wa asna alayhi annabi ya gode wa Allah ya bi Allah ya hudu ba ya rike ainihin sanda to shi yasa zaga a cikin malaman mu anan a gidan ahlus sunna dr bashir al-furqan yana rike sanda yana hudu ba kuma hadisi ya karanta a madina da digirin shi da masters da phd duk akan hadisi yi an gane ko da zuwan nan bai san suna da bidiya ba kawai yan zafin kai ne komai a ce bidiya ne imamul albani shi yana bin ra'ayin yan masaban abu hanifa da suka ce ba za a yi ba shi yasa ibn qayyim al-jawziya ya karfafa wannan maganar shi ma akan teki ta amma mazahib jamhurin malamai sun ce za a yi to bin bas Allah mishi rahama al'allama ibn bas sai ce duk limamin da ya rike sanda a hudu ban juma'a fala haraja wanda bai rike ba fala haraja wanda ya rike babu laifi wanda bai rike ba babu laifi ba wanda za a ci ya bidiya wannan shine fatawan da bin bas ya bayar shugaban fatawan saudi arabia gaba daya wanda ba ta mufti ma irin shi ba wanda suke fatawa ma ba sa tsoron sarakuna shi sarakunan ke tsoron shi tsoron shi sarakunan suke a lokacin shi ina fata an gane shi ana taro sarki ke zuwa ya gaida shi ba shi ke zuwa ya gaida sarki ba to da tsaban sun tsaya da kafafunsu shi yake da open check a gwamnati duk bankin da ya tura ka a saudiya za a ba hakuri amma ya mutu ba shi da komai rigan shi kwaya biyu can da ka san malam mahmud gumi haka yi shi yasa aka ce daga wurin shi ma gumi ya ɗauko wannan zuhudu yana da ofin cek fa in kai ne ka dinga iba kenan idan ya rubuta takarda ba ka je banki duk kowane banki za a ba kuɗi a saudiya haka yake ba da kuɗi duk duniya na fata an gane yan afirka da suka gane suka dinga zuwa gun shi sai ka zo ya baka wani wata rai ba wani kwantenan ƙur'anai aka ce bin bas in suka jefa najeriya sai yarwa sake ci arwa da su sun samu kuɗi wani ya samu lada shi ba a kawo mashi gulma shi kuma ka'idan bin bas kenan aka ce bin bas yan najeriya nan da kake ba su kwantena na ƙur'anai su je su raba a karanta wallahi sayarwa suke ya ce an samu fa'ida guda biyu shi ya samu kuɗi wannan ya samu ƙur'ani ya karanta saboda karka ƙara dawowa ya toshe kofa to amsan da ya bada ya ce duk wanda ya rike babu laifi wanda bai rike ba babu laifi ina fata an gane to a hankali za ana gane matsalolin a dinga rage zafin kai insha Allah Allahumma amin sai Allah ya ce mi قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى bayan annabi Musa ya amsa tambayin da aka mishi mai ke hannu kai ce sanda ta ce sannan kuma ga ayyukan da nake da wannan sanda sannan kuma ina da waɗansu buƙatu ma na daban a cikin sandan na wanda babu lokacin da zai ta lissafawa kala sai Allah ce da shi alƙiha ya Musa ya Musa wurgar da wannan sandan da ke hannunka wurgar da ita fa'alƙaha ta ce kawai sai wurgar ke sa ka ce fa'alƙaha ba ce ba wa alƙaha dalilin kawo fa'un littaƙin a nuna saurin wurgar wanda yi babu wani jinkiri kawai sai wurgar ya sa ka ce fa'alƙaha ba ce ba wa alƙaha falkaha sai wurgar da sadan fa'ida hiya hayyatun kawai sai gashi ta koma macijiya tas'a tana irin tafiyan macijin nan tana tafiya tana ainihin motsi yanda ne maciji ke tafiya kala sai Allah ce da shi khuzha wala takhaf kama ta karka ji tsoro ina Allah ce falan mara haka annaha janun walla mudbiran walan yaqifu da ya kawai ta koma macijiya tana abin nan kawai sai juya a guje ya ari na kare an gane ko allah ya ce walla mudbiran walam yu aqib ko juya ko waige ba yayi allah ya ce ya musa aqbil wala takhaf innaka min al-aminina ya musa dawo karka ji tsoro kana cikin amintattu a wani aya kuma inni la yakhafu ladayya al-mursaluna ya musa gabana ai manzanni ba sa jin tsoro la ya khafu ladayyal mursaluna annabi ba ya jin tsoro ai to kaga anan sai malamai suka ce annabi musa da ya ga ta koma macijiya ɗabi'a ce ta dan adam a ji tsoron maciji shi yasa bai saba wa Allah ba da ya juya a guje Allah bai tuhume shi da laifi ba da nan malamai suke raddi ga yan shi'a suka ce wai sayyidina abubakar a lokacin da ake cikin kogon hira a kogon da suka buye da annabi alaihi salatu wasalam lokacin da za su hijira zuwa madina da kafiran makka suka zo suna neman su sai ga su a bakin kogon abubakar hankali shi tashi ya ce inda wani zai sunkuya ya ce zai gyara takalmin shi wallahi zai gamu sau da suna cikin kogon mutum na tsaye kaga ba zai san me ke kasa ba annabi ya ce ya abubakar me yasa kake tsoro ya ce ma baluka bisnanillahu salisuhuma me kake tsammani da mutane biyu da Allah ne na ukunsu su shi yasa Allah ke cewa idhuma fil ghari idh qala li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana a lokacin da suke cikin kogo annabi ya ce wa abokin shi Allah ya ce Abubakar abokin annabi ne annabi ce la tahzan kar kai bakin ciki kar ka tsorita inna Allah ma'ana Allah na tare da mu to sai in sha suka ce Abubakar rago ne matsoraci kaza kaza to ga annabi Musa walla mudbiran walan ya ake Allah ce ya fita a guje kowace ba ya yi sai da aka ce ka dawo to he su zagi annabi musa ma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam mutum ya tsori ta kuma duk malaman musulunci suka ce abubakar tsoron da yake ji kar wani abu ya samu annabi kisa lokacin da suke tafiya da annabin rahama alaihi abubakar in ya shiga gaban annabi ana tafiya can sai ya koma bayan shi ana tafiya sai ya dawo gaban shi ya ce saboda idan yana gaban annabi sai ya ji kama wani zai fito ta baya idan yana gaba ya ji kama wani zai zo ta gaba sai ya kasa ma ina zai tsaya tsabar kaunan da yake manzan Allah alaihi salatu wassalam sarauni munafiki yana fiki fiki da ido ya zo yana tuhuma abubakar a siddiqu in ban da halaka Allah ya sauwaƙe to ana aka ce kuzha wala takhaf kama wannan sannan karka ji tsoro sanu'idu hasirata halula za mu mai da ita kamanninta na farko da ya je zai kama kawai sai ta koma sanda shi sa Allah ce sanu'idu hasirata halula da sannu za mu maida ta ainihin suranta na farko sai Allah ce wadhum yadaka ka tattara hannunka ila janahika ka shigar da shi cikin hamatanka takhruju bayda za ka fidda shi yana haske yana yalki yadda ka san walkiya haka hannu annabi musa yake da ya yi haka in ya fidda hannun shi sai ga koma kamar hasken rana ko hasken farin wata irin yana kwana goma sha hudu ko sha biyar allah ce min gai da su'in ba tare da wani mummunan abu ya same ka ba ayatan ukhra wata aya ce ta daban bayan ayan sandan nan kuma sandan aya ce hannun shi ma aya ne da ya yi haka kawai sai ko ina haske komai duhun da kuke da shi wajen zai koma haske idan kuna cikin duhu idan annabin musa ya shigo ba wuta kawai sai ya haka sai gaba ɗaya wajen ya koma haske kun samu asalin sola an gane ko sai allah ya ce linur ya kamin ayatina mun yi haka ne don mu nuna maka ayoyinmu alkubura manya-manya kun san me yasa allah ke mishi wannan abun kamar tirenin ake mishi saboda a samun ɗin da za a bashi da farko sai da aka saye koshi da tauhidi innani ana Allahu innani kaza kaza fa abuduni wa imi salata kaga wannan tirenin na zuciya ake mishi bayan an gama ainihin masa tirenin na zuciya an dasa masa imani da tauhidi sai aka zo ana masa kuma tirenin na zahiri yanda zai tinkari abokan gaba zai tinkari fir'auna ya zai tinkari shugabanci ya zai tinkari rayuwa akwai gwagwarmayar da ke gaban shi sai da aka shirya shi ko annabi kafin ya fara wa'azi fa sai da Allah shirya shi da farko sai da masa ilhama ya bar cikin makka ya koma kogon hira ya zauna kwana 90 yana ibada shi kadai shi kadai yana ibada alfazazi a cikin 20 ya ce bai gari hira'in mufradan ya tahannas ya kadai ta a kogon hira shi kadai yana ta ibada to saboda mai shirya kanshi daga nan kuma aka fara masa wahayi ba ce wa'azi ba aka ce dinga sallan dare قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه أو زد عليه ورد duk aka dinga gaya inna sanulki alayka qawlan saqila ai muna shirya ka ne dan zamu saukar maka da wani sako mai nauyi wani magana mai nauyin gaske sai da annabi ta qiyamul layl ya saba sai aka ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir yana bacci ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir to kaga wannan shiri ake mishi to a yau in mutum zai shugabanci babu wani shirin da ake mishi idan yana da kuɗi kawai zai sai kujera ina fata an gane babu shirin da ake dan a koya musu ya ake shugabanci rana dai za ka yi tsalle ka ce kai ma ka tsaya takara saboda kana da kuɗi za ka sai delegate za ka sai a mutane da yake su ma ba su da hankali a ba su taliya a ba su shinkafa ina fata an gane kuma saboda mentality na mutanen mu fa a yau bari ku da aka yaƙe mu harbin tafkir an yaƙi kwakwalen mu da an ce aiwa na zai tsaya takara sa ta akwai kaya a hannun shi ne wallahi tambayin farko da ake kuma talaka ke tambayin ba wai yana da kaya a abe da kaka da na farko da shi ba zai ci ba shi kenan sun gama da har ka riga ka yadda ma kawai azzalumai da mutanen banza su yi ta mulki inda suna da kuɗi shi yasa kaga sarakuna a da duk wanda aka harari zai zamo sarki za ga ana mishi tirenin na musamman da ya zamo sarkin ba abin da za a koya mishi dama ya iya da yadda ake magana da yadda ake tafiya da yadda ake murmushi da yadda ake tsumewa duk ba abin da bai iya ba tirenin ake mishi ka ɗauki queen ta ingila elizabeth wacce ta mutu ko primary school ba a kai ta ba ta taɓa zuwa aji ta zauna ba saboda a bata tirenin ita a gida aka karantar da ita bata taɓa zuwa ta makaranta ba sai dai malamin ya zo gida ya karantar da ita saboda kar ta shiga cikin yara su bata mata yadda aka tsara mata rayuwanta abokanai ina fata an gane saboda ana harin ga abin da za ta kai to shi yasa annabi Musa Allah ya shirya shi tukunna kafin ya kai ga cewa zai bashi manzanci to an masa shiri na tauhidi an masa tireni shi yasa kaga sojoji su suke da ɗabi'a na'am da al'ada na tireni soja an masa tarbiya ne akan yes da kuma no kun gane ko amma game da shugabanci komai yassa ne kawai in dai wanda yake sama da shi ne yassa ne babu no a ciki na taɓa bada misali muna tsaye da wani babban soja a lagos muna magana sai kira wani soja wane kan hiya ya zo sai ya ba shi kiɗin motar shi shi gara masa fakin ni ne ma na ce fakin ɗinka nan bai yi ba sai ce ya kira ci ya ba shi ki ashe bai iya mota ba wannan a gaba na aka yi wannan abu wane kan hiya ya zo shi ga ki je ka gyara mai mota sai karɓa ya tafi ya buɗe mota shiga kawai sai ya zauna ya rike steri ko ta da motan bai ba wajen minti uku sai na ce wane fa bai iya motar nan ba amma a aikin ku ne ba zai ce maka bai iya ba sai wane kom ya zo baka iya bane ce yassa to wannan shine tarbiyya an gane ko ya zamo shugabanci yana tafiya da aka an ba da tarbiyya amma sai na ka a tara munafukai da magulmata da wane ne da kawai shine shugabanci da zalunci da cin dukiyar mutane to bayan an gama wannan abun gaba daya sai Allah ya ce mishi me
اذهب إلى فرعون إنه طغى Allah sai ya ce da shi idhab ka tafi ila fir'auna zuwa ga fir'auna saboda duk wani tirenin a mishi idhab ila fir'auna tafi zuwa ga fir'auna mun shiga wani sabon episode kuma yanzu kaman ka ce saboda mai Allah ce innahu daga fir'auna yayi dagawa ya ce ana rabbukumul a'la ni ne rabbunku fa babban wancan din karami ne shine ma'anar magana ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki in ma akwai wani to kasa da ni yake shine innahu daga wato ya wuce gona da iri a ɗuguyan shi ne ta jawazatul haddi ka ƙetare iyaka akwai wani red line da ba a tsallakawa Allah to fir'auna ya tsallaka ya ƙara tsallakawa shi da inna hutsaga fir'auna ya ƙetare iyaka ya saba wa Allah ya yi kafurci ya yi rashin mutunci ka tafi zuwa gare shi kar ku manta fir'aun annabi musan fa guduwaye dan fir'auna ya ce a kamo shi a kashe shi ya gudu shekara goma sha bayanan yanzu kuma Allah ce ko ma ka je ma ka kalubalance shi me zai faru sai Allah kai mu gobe insha Allah lokaci yayi abin da muka karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta na'am na'am akwai takarda da wayan agaji suka kawo na jihar Gombe dangane da Hajj operation kusan suna aiki a iyakar duk lokacin aikin Hajji suna neman taimako kusan duk najeriya ne tun muna lagos muna karanta irin wannan takarda za su zagade su nemi taimako in so ciya sai a ware ranar da za su nemi nasu na ranar taimakon marayu to sai ku coordinate tsakanin na'am to wani ya kawo yadi na'am an kawo yaji guda nan yaji talatin wani ya kawo fi sabilillahi ga waɗannan marayu da kuma me 8,970 Allah saka musu da alkhairi jazakumullahu khairu baraka fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh